أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم الما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari na hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda muna cikin dai har yanzu dai cikin kitabul azani abwabu sifati salat kenan babu wanda ke magana akan sifar sallah cikin kitabul azan din ne yake da abwabu sifati salat babu wanda ke magana akan sifar sallah jiya mun kwana akan babu du'a ifar ruku'i babin addu'a a ruku'u babin addu'a ruku'u wanda yana ce malamai suna da sabani a cikin wannan mas'ala ta zikiri a cikin ruku'u da sujjada watan zikiri a cikin ruku'u da sujjada sunna malamai sun yi sabani imamu shafi'i da imamu ahmad da abu da ishaq ibn rahawayhi da dawud watan sun tafi akan cewa mai sallah yana yin addu'a da duk irin addu'ar da ya so wadda aka ambata a cikin hadisai da suka gabata a cikin sallar shi sawa'an ta farilla ce ko ta nafila ce za ka ga babu kaidi a ce ga takamaiman dole sai ga abin da za a ce ibn qudama a cikin mugni abin da yake cewa mai sallah na faɗa a cikin ruku'in shi subhana rabbiyal azimi sau uku subhana rabbiyal azimi sau uku a cikin sujada kuma ya ce subhana rabbiyal ala sau uku in kuma ya ƙara wani du'a'i da aka ruwaito ko wani zikiri da aka ruwaito babu laifi ثم ذكر مثل الأدية المذكورة هاهنا سنن موفق الدين ابن قدامة يا أمبتشي الدؤوي وأن سكا قباته وأن أكا أمباتا أنا يتشتو إن يسو ya ƙara kuma da wancan ba hasanun mai kyau ne yace domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambace su imam al-baihaqi yace imam shafi'i ya ce yusabbihu kama amara annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi hadisi uqba tasbihin kawai zai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni a hadisin uqba wa yaqulu kama qala fi hadisi ali ya faɗa kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wanda hadisan su sun gabata ba a dade ba ibrahim an-nakhai da hasan al-basri da abu hanifa da abu yusufa da muhammad ibn sirin kenan da imam ahmad a cikin wata riwaya sun ce as-sunnatu lil musalli an yaqula fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi talata marrat ajabun suka ce waɗannan duka malamai sun ce abinda as-sunna ga ruku'u wajen mai sallah yace subhana rabbiyal azimi sau uku wa zalika adnabu wannan fa kamar shine adadi na ƙasa kai ya kasa faɗin uku subhana rabbiyal azimi sau uku kai ya kasa shine ƙarshe wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la thalatha marratin wa zalika adnabu yace haka na a cikin sujada ce subhana rabbiyal a'la har sau uku wannan shine karancin adadi ko karancin abin da zai faɗa karancin zikirin da zai yi a cikin sujjada da ruku kaji shi wa qala al-tahawi imam al-tahawi yace qalu la mafilahu an yazida fi ruku'ihi ala subhana rabbil azim al-imam al-tahawi yace bai kamata sun ci bai kamata ya ƙara a bisa wa subhana rabbil azim yuraddiduha ma habba zai je ta kwankwamta ta yana maimaita subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi gurgudo yadda ya so wala bagi lahu an yanqusa fi zalika min thalath min thalath marrat ba zai yi ya tauye ba daga marra ba wala bagi lahu an yazida fi ruku'ihi ala subhana rabbiyal a'la haka nan a cikin ruku'in shi bai bai bai kamata ba zai kara ba ba zai dada ba a bisa subhana rabbiyal a'la yurajjiduha ma ahabba yana maimaita ta yadda ya so amma nan fi sujudihi ya kamata ya ce fi sujudihi dan can fi ruku'ihi yayi magana shi fi ruku'ihi ala subhana rabbiyal azim to nan kuma watan kuskure ne wala wala bagi lahu an yazida fi sujudihi ala subhana rabbiyal a'la duk mai nusar amdatul qari za a ga wannan kuskuren ala sujudihi ne يرددها ما حب ينا ما ميتات برغدو يدي سوء سجدا ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات بيوا واتن يتوي تدقى مرة يرددها ينا ما ميتات ينا كم كم تاتا سبحان ربي العظيم وبحمده إيه وسبحان ربي الأعلى وبحمده نعم wannan shi ma sun yi sabani a cikin afkar na ruku da sujada fa qala abu hanifa malik abu hanifa da imam malik da imam shafi suka ce sunnatu sunna ce wannan tasbihin na cikin ruku sunna ne walau taraka halam ya afam da dai ya bar wannan zikirin wannan tasbihin na cikin ruku da sujada bai yi zunubi ba salatu sahihatun sallar shi lafiya lau inganta ta ta inganta sawa'un taraka ha sahwan aw amdan wannan maganar imam malik da imam shafi'i kenan da abu hanifa ko da ya batta da gangan ko kuma da rabban wani zikirin ko tasbih lakin yukrahu amdan sai dai an karhanta barinta da gangan wa qala ahmad wa ishaq imam muhammad da ishaq ibn rahawai suka ce wajibun wannan tasbihin wajibi ne na cikin ruku'u da sujada dole ne fa in tarakahu amdan batalat salatu idan ya bar wannan tasbihin da gangan ba da mantuwa ba sallar shi ta ɓaci wa inna siyahu lam tabtul in ko da mantuwa ne to bata ɓaci ba zada ahmadu imam ahmad abin da ya dada bisa ga na ishaq ibn rahawai kaga nan su yi daidai da ishaq ibn rahawai amma abin da imam ahmad ya dada wa yasidu lisahwi har sujada sahwi ma sujada rafkanuwa sai an in aka bar tasbihin nan na sujada da ruku'u وفي رواية أنه تكون رواية الإمام محمد إن إنه سنة وأن سنة وقال ابن حزم محمد بن حزم الأندلسي من المحلى بالآثار إتي فرض فرلا فإن نسيه يسجد للسهو إن يمنتا شفا سيا يسجد السهو أنا أتكيتي بيان أبن دي شافي الدعاء في الركوع ذكري كو تسبيحي نتكين ma abin nan na cikin ruku'u da sujada babu ma yaqulu al-imam wa man khalfahu idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i wannan babi yana magana akan abin da liman zai ce wa man khalfahu da wanda ke ba liman idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i in ya dauka ko kansa daga ruku'u menene liman ke faɗa menene mamun shi ke faɗa in sun dauka ko daga ruku'u ilimi ya dauko daga ruku su ma mamun sun dauko daga ruku to menene abin ce wasu anan
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر وأن الحديث إمام البخاري آدم بن أبي ياسين ya zantar da mu qala haddathana ibn abi zibin yace ibn abi zibin ya zantar da mu shine hisham sunan shi hisham yana ce mata shi ibn abi zibin an sa'id al-maqburi ya karbo daga sa'id al-maqburi an abi hurairah shi kuma ya karbo daga abi hurairah radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتي من الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قال يا ذمو أدلوك تنديتي سمع الله لمن حمده قال يتي سمع الله لمن حمده قال سمع الله يتي اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا ركع إذا النبي صلى الله عليه وسلم يا يركوع يكبر yana yin kabbara wa idza rafa'a rasahu in ya ɗaukako kansa wa idza qama min as-sajdatayn haka ma in ya in ya ɗaukako kansa kenan aka ce daga sujjada idza raka'a in ya ɗaukako daga ruku'u wa idza rafa'a in ya ɗaukako ra'asahu kansa to nan sai suka ce daga sujjada ne ba daga ruku'u ba ya ɗauko daga ruku'u sami Allahu liman hamidahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu kuma suka ɗauke shi a'a duka dai idza raka'a wa idza rafa'a ra'asahu sun yi tanazu'i da yukabbiru kowanne yana bukatar yukabbiru ya ka haɗe su idza raka'a وإذا رفع رأسه يكبر يكبر وإذا قام من السجدتين إن يتاسو دق سجدو قدابيو فيما قال يلا شوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر كاغبا أجا غبان ننت أكبر الله أكبر كو ألم mai kiran sallah ya ji tsoro ya yi kaffa-kaffa na yin madda ja gaban nan ta akbaru domin zai ɓata sunan Allah ya ce akbaru ya ɓata sunan Allah akbaru akbaru shi ne mafi girma akbaru shi ne mai cikakken girma to nan wannan hadisi in an lura watan ya bayani akan ga abin da liman yake cewa wa man khalfahu da abin da wanda suke ba su suke cewa da haka sai aka samu sabani wasu suka ce duka liman na iya rafkawa ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana lakal hamdu ko kuma ce sami Allahu liman hamidahu mamun shi kuma su ce rabbana lakal hamdu ku rabbana wa lakal hamdu domin riwayoyin guda biyu ne akwai riwayoyin da sarahatan zahirin su sun hada liman zai iya akwai kuma wadda ta raba annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce idan liman riwayar ita ma imamul bukari ya tabbata idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu faƙulu rabbana lakal hamdu ko faƙulu rabbana wa lakal hamdu kaga da haka an raba an raba aikin an san aikin liman an san na mamu ta haka ba zai haɗa ba da nashi da na mamu duk yayi gaba ɗaya su kuma mamu ba za su haɗa ba da na liman da nasu duk su yi gaba ɗaya an shata kowa da nashi wannan shi ne abin da mafiya yawancin malamai suka tafi akan wannan taksimi sun yi itibari shi taksimin da annabi sallallahu ta'ala sallam yayi suka ce domin shi taksimi wato yunafiq ishtirak yana kore tun da kaji an ce wane ya kaza wane ya kaza to ana nufin ba za su yi tarayya ce ba duk su haɗu su yi wannan taksimin yana da ma'ana ba haka kawai yake ba
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد باب فضل اللهم ربنا لك الحمد wannan babu yana magana akan fadala ita kanta sallar gabaki ɗinta fadalat fadalat domin daga cikin fadalatta lokacin da mutum ya fara tun daga alwala tun daga tsarki ake samun fadala har a zo alwala duk gabar da aka wanke ta ta wanke zunuban da aka aikata tare da ita wannan gabar hai hatta digon ruwa na karshe zunubi zai hita daga digon ruwa na karshe daga gaba kaji fadala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala saboda rahma ga al'umma sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah na na, kauna yana kaunar al'umma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam don haka suka zamo masu daraja komi nasu gatanci ne komi nasu gatanci ne abinda ba a san shi ba ga wasu al'ummatai sai Allah sai Allah tabaraka ta'ala ya ba al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gatanci ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka ita sallar gabaki da dukkanta tun daga lokacin da an kai yunkurin yin ta ake cikin fadala ake cikin fadala dibi dai an gamo alwallan an ce duk an kankar zunubai an kankar zunubai to a taso za a zo masallaci duk mun karanta shi duk takawa akwai kankarewar zunubi akwai ɗaukakar daraja gashi nan dai har a zo masallaci to kaga in an zo masallacin kuma an fara za a shiga sallar to fadalar rabbana lakal hamdu wannan shine imam bukhari ya mababi to
حدثنا عبد الله بن يوسف قال خبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه عبد الله بن يوسف التنيسي هذا تدمو قال اخبرنا مالك yace imamu maliku ya ba shi labari an sumayyin ya karbo daga sumayyu an abi salihin shi kuma ya ji daga abi salihin samman an abi huraira shi kuma ya ji daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal yace haqiqa tabbas ba wai labari aka bashi bai na da yaqini don haka in zai yi bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji ce anna dahir tabbas haka su abdullahi umar da sauransu waɗannan waɗanda suke jigajigai na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai ce anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala yace idza qala al-imam kaji babu inda zaka ji ba inda zaka ji sahabi ya faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kirana babu babu babu ko kadan ba da maganar kira ba sai dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu qala nabiyullahi qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala habibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowanne haka zaka ji yana faɗi radda wata rana Abdullah ibn Mas'ud yayi tuntuben harshe ya faɗi sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam da haruffan ya faɗe su da ya rika kuka yana kuka irin kuka irin na na wayoni na bane na lalace irin wannan kukan ya riƙe yi yana murje-murje da kasan yaro a an shi mai wani abun wasa yana murje-murje haka aka ga abdullahi mas'udin yana yace yace bai iya tuna yace rabon shi da ambaci wannan lafazin shi bai san lokaci ya ambaci wannan lafazin ba kira ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fati da shekaru Abdullahi Mas'udin wata rana cikin magana ya faɗi sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam da harfai haji yadda sahabbai suke girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka waɗanda suka koya daga gare su haka waɗanda suka koya gare su haka har a kawo waɗanda suke waɗanda suka tarbiyyar da mu alhamdulillah mun san lokacin da mai wannan sunan ba ba a shi mai babban suna ake cin shi mai babban suna akwai azimi duk gidan makaranta mai babban suna ake cin shi kusa da cin shi mai babban suna saboda yana da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to hajji hakika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala ya ce idan qala al-imamu idan dai liman ya ce sami Allahu liman hamidahu watan Allah ya ji wanda ya gode masa ya ce alhamdulillah faqulu faqulu ku ce kaga ita ce wannan riwayat wadda da ita ce suka kafa hujja cewa kowanne dai manzo Allah ya raba aiki na mamu daban na liman daban idza qala al-imam sami Allahu liman hamidahu illi man yace sami Allahu liman hamidahu to kuma mu fa qulu ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu daga wasu karaba fa innahu wa da lamarin da sha'anin yake man wa baqa qawluhu qawlal mala'ikati gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda faɗarsa amin ta dace da faɗan mala'iku amin gufira lahu ma taqaddama min zambi watan abin da ya gabata na zunubinsa an gafarta mishi wannan hadisi irin shi ya gabata wanda an yi maganan mala'iku din nan qaulal mala'ikati man wafaqa qauluhu qaulal mala'ikati aka ce wa'annan mala'ikatin su wane ne hafaza ne waɗanda ke kiyo waɗanda ke tsaron aikin mutum wa'annan ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid ko kuma watan waɗannan mala'iku lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wannan sune hafaza to sune ko ko a sayyahina ne masu yawo suna neman inda ake zikirin Allah sune waɗanda ake cewa in cewa amin in mai sallah ya dace da amin ɗinsu an gafarta mishi ko ko mala'ikun da suke sama ne da akwai riwaya ta ce yace qulul idza qalat al mala'ikatu fis sama'i fis sama'i mun muto shi can ba mala'iku a sama suka ce amin shi ma ce amin suka faɗi amin lokaci da to an gafarta mishi wasu malamai dai suka ce wannan duka akwai alama guda wadda duk ta kunshe wa'incan gaba ke da idan jam'i ya zo da ta'arifi to yana hukunta umumi yana hukunta umumi qalatil malaikatu qalatil malaiku ko qaulal malaikatu to kaga malaikatu jam'i ne kuma gashi na sami alif da lam al malaikatu don haka yaqtalil umuma zai iya game mala'ikun saman ko hafaza ko sayyahin duka da su ne ce idan dai faɗarsa amin ta dace da faɗan mala'iku amin gufira lahu ma taqaddam min zambi an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubin shi da haka wasu suka ce min zambihi min dinnan tab'idiyya tana gwadin ba duka ba fa don akwai huququl ibadi haƙoƙan bayi wasu wasu Allah bai yafewa da irin waɗannan ayyuka eh Allah zai yafiya da irin waɗannan ayyuka da haka dai abin da yake tsakanin bawa da ubangiji shi to zai yafi tsakanin ba da ubangiji shi amma hakokan bayi wannan kan sai ya biya sai ya biya sai dai wata rahama daga ubangiji an je alkiyama Allah na nufin rahama to cikin taskashi sai ya biya ma wanda yake nufin rahama
babun
to babun takdiru hadha babun wannan babi kenan حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقنت في الركعة الأخرى موجمنا وكما شمكم آخر من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وانا حديثي إمام البخاري يتي حدثنا معاذ بن فضالة معاذ بن فضالة هذا تدم قال حدثنا هشام يشي هشام الدستوائي هذا تدم أن يحيى يا كربو دقا يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة يا كربو دقا أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة يا كربو دقا أبي هريرة قال أبن أبو هريرة يشي cewa ya la'ukarriban na salatun nabi sallallahu ta'ala sallam lallai zan kusanto muku da yadda manzo Allah yake sallah ku gani karara in kusanto muku da sallah annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقنت في الركعة الأخرى أبو هريرة يدعى الله تبارك وتعالى يازم هنا القنوت في الركعة الأخرى ركعة تكرشي من صلاة الظهر لك صلى الظهر وصلاة العشاء إذا صلى العشاء وصلاة الصبح da sallar asuba ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidahu bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu kaga da ku kenan ko to nan wannan ya tsayawa kayan ai sujjada kayan asulmi zuwa ga sujjada to yana yin alqunut fa yad'u alqunutun yana addu'a ne lil mu'minina ga mu'minai Allah ya ɗaukaka muminai Allah ya tsaya musu Allah ya muminai kaza Allah ya musu kaza Allah ya ba su nasara da rinja kan kafirai wa yal'anul kuffara sannan kuma ya la'anci kafirai ya la'anci kafirai a cikin alkunutun nashi to kaga wannan ya kawo bayanin alkanut wanda akwai maganganu da yawa sai can zuwa ƙarshen babin sai a yi bayani akan matsayin alkanut ga sallar da ba asuba ba ko kuma ga mahallin yin alkanut din ma gaba ki da na
حدثنا عبد الله بن عبد الاسود قال حدثنا اسماعيل عن خالد بن حزاع عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر
حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا اسماعيل عن خالد الحظائي عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر وانا حديث عبد الله بن ابي الاسود يا ذن تدم امام البخاري قال حدثنا اسماعيل يشي اسماعيل بن علي يا ذن تدم عن خالد الحذاء يا تكون خالد الحذاء شيني خالد بن مهران الحذاء duka dai waɗannan mai sha karanta hadisan an abi kilaba ya karbo daga abi kilaba an anasin shi kuma ya karbo daga anasin abdullahi ibn zaid ibn amr abu kilaba ba abdullahi ibn zaid ibn amr an abi kilaba an anas an anas ya karbo daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qal ya dala tabbata gare shi ya ce kana al-qunut fil maghrib wal fajr kaga duk inda ya kai sahabba sahabi kafin ya ce ga abin da sahabin ya ce yana da wuya baka je lafazin tarabbi ba radiyallahu an radiyallahu an saboda tambari ne wata lambar yabo ce daga ubangiji tabaraka wa ta'ala irin abin nan da ake ce ma national award wanda gwamnatin tarayya wasu hitattun mutane sai ta sai ta kira su sai ta ce ta girmama su yanzu duk wanda zai kira su in ya kira su sai ya hada da wannan lambar girman a ce CON ko OON ko GCON ko ko OFR da sauransu dai sai a ce lambar girma ta ƙasa lambar girma ta ƙasa to su lambar girman su daga fadar manzon Allah sallallahu ta'ala sallam daga Allah tabaraka wa ta'ala tambarin da Allah ya buga musu radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah to tambarin da suke da shi kenan don haka maimakon an kira su a ce GCON ko OFR a radiyallahu anhu wa radu anhu ko radiyallahu anhu Allah ya yarda su ko radiyallahu anhu Allah ya yarda shi qala yace kana al-qunut fil maghribi wal fajr yace al-qunut da ana yin shi ne a magriba wal fajr da kuma watan sallar asuba kaga nan yana nufin awwal al-amr kenan farkon lamari yana da farkon lamari alkunut ana yin shi ne a sallar magriba wal fajri da kuma sallar asuba واحتج بهذا على أن قول الصحابي هكذا hujja da cewa duk inda sahabi ya ce kuna na fa'alu kaza lahu hukumur rafi yana da hukuncin rafi idan shi an rajihin magana a rajihin magana in sahabi ya ce kuna na fa'alu kaza mun zama muna kaza ko bai ce fi ahdi rasulillahi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana ba shi hukuncin rafi kamar ya dangana magana ce zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce kunna naf'alu kaza mun zama muna aikata kaza mun zama muna aikata kaza ko da bai ce fi zaman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka imam al-hakim yace kuma wannan ibara ta anas tana nuni a bisa cewa al-qanut ya zamo fi salatul maghrib wal fajr thumma turika da farko ana yin shi a sallar magriba da sallar asuba sai daga baya aka bari ta ce to menene ya nuna daga wannan maganar ta anasu a fahimci cewa da ana yi a sallan magariba da asuba aka bari menene ya nuna haka ta ce marawa abu dawud abinda abu dawud ya ruwaita yace haddathana abul walid haddathana ahmad bin salama an anas ibn sirin an anas ibn malik anna nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam anata shahran thumma tarakahu yace manzo Allah sallallahu ta'ala sallam hadisi Anas ibn Malik din kuma shi ma wancan na Anas ibn Malik din ne yace manzo Allah sallallahu sallam ya zama yana alqanut wata guda sukutum ya share yana alqanut thumma tarakahu sannan sai bashi to cewa thumma tarakahu kaga ya dullu yana shirya ta wala annal qunuta kana fil fara'id thumma nusikha duk cikin sallolin farillai ana yin alqanut daga ba ta aka share daga ba sai aka share saboda haka wasu kuma suka imam al-qattabi yace ma'ana kauli sun tarakau ai tarakar du'a ala haula al-qaba'il wa'annan qabilun wa'anda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake mugunyi addu'a saboda sun addabi musulunci da sauransu wato su ne ya bayyana addu'a fi hadisi ibn abbas ba wai al-qanut din dungurungum aka bari ba ko kuma tarkal qunuta fi salawatil arba'i ya ba al-qanut a cikin salloli hudu sai asuba kawai sai da ƙarshen lamari sai zan sai asuba kadai amma walam ya turku fi salatil fajr bai bashi a sallar asuba ba dur malamai sun sun ruwaito wannan shi da alqanut in an tuna mai bayani akan alqanut alqanut watan abu ne wanda yake da sabani a wajen malamai wasu su ce alƙanud ba a yake sai inda wata nazila wani al'amari ya sauka mai nauyi a wannan lokacin to sai a riƙa yin alƙanud a witiri kuma suna da hujjojinsu da riwayoyin ingantattu daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu kuma suka ce ana yin alƙanud a sallar asuba wanda shi ma yana da hadisai ingantattu waɗanda da shi ne imam maliku ya dogara a cikin yin alkalut a sallar asuba akwai ruwayoyin da suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar alkalut ba har ya koma ga Allah a sallar asuba to haka a mazhaban malikiya alkanut wato yana daga cikin mustahabbai na sallah ba dole bane amma yana daga ciki wanda in ma mutum bai yi shi ba watan a ƙarshen karatu kafin ayi ruku'u sai ya manci ya yi ruku'un bayan ruku'un an ɗaukaku zai yi shi kayan a yi sujada zai yi shi domin shi ma akwai dalilin wannan ilhakin
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المزمل عن علي بن عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت بدعه وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن أبي رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوله wannan hadisi Abdullah ibn Maslama ya zantar da mu Abdullah ibn Maslama ya zantar da mu bin Abdullah ibn Maslama yake cewa an Malik ya karbo daga Maliku an Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir ya karbo daga shi kuma Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir abin da yake cewa an ali shi kuma ji daga ali ibn yahya ibn khallad az-zurki an abi ya karbo daga baban shi ar-rifa'at ibn rafi az-zurki ya karbo daga rifa'at ibn rafi az-zurki qal abin da yake cewa kunna yawman nusalli wara annabi mun zama muna salla bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama in ji rifa'a falamma rafa'a ra'sahu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ko kansa minar raka'ati daga ruku'u raka'ati na ruku'u ake nufi qala yace sami Allahu liman hamidu sami Allahu liman hamidu kaji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rajulun sai wani mutum yace wara'ahu yana bayansa aka ce shi rifa'a din binda suka ce kenan sai ce rabbana wa lakal hamdu ya ubangiji duk yabo da godiya sun tabbata gare ka inda ake lakal hamdu wato duk yabo da godiya sun koma ma domin yabo da godiya kala hudu ne akwai kadimai biyu akwai hadisai biyu kadimai biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi bawansa kadimi ya yabi hadisi kadimi ya bi hadisi in wani aikin kirki sai Allah ya ce ya gode eh man tadawwa khairan fa inna Allah shakirun alim Allah na cewa ya gode sannan kuma inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab kaga Allah ya bi hadisi Allah ya bi hadisi ya bi annabi daga annabawansa shine annabi inna wajadnahu sabiran annabi ayyub to kaga kadimi ya bi hadisi to sai hadisi ya bi kadimi in bawa inaya ta Allah ta shaho shi sai ya sai ya numfasa sai ya gode ma Allah sai ce alhamdulillah ya gode ma Allah ya gode ma Allah kaga hadisi ya yi kadimi to sannan hadisi ya bi hadisi hadisi bi hadisi kamar ba wani bawa ne sai bi wani ya kyautata min sai ce wani nagode nagode ma dalla da abin da kai mani kaga hadisi ya bi hadisi farare ya bi farare to sai kadimi ya bi kadimi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi aiki kuma ya bi aikin yace qaddarna fa ni'mal qadiru mu muka komi muka gurguda shi yadda muke so ma dalla da masu gargwadawa mu kenan inji Allah tabaraka wa ta'ala ta kadimi ya bi kadimi to duka yabon gabaki ɗaya na kuma ma Allah domin shi dai hadisi da ya bi hadisi da Allah bai samar da shi ba zai yaba wancan da aka yaba da Allah bai samar da shi ba za a yabe shi to ashe yabon ya koma ma wanda ya samar da su duka shine Allah subhanahu wa ta'ala kaga haka nan ma daga kadimi zuwa hadisi shi ma wabihun ne sannan daga hadisi zuwa daga kadimi zuwa kadimi shi ma wabihi ne duka yabon ga baki ɗaya na koma ma Allah tabaraka wa ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha matuƙar godiya ga baki ɗaya sai ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi godiya wadda take dukkan yabo da godiya sun tabbata gare ka godiya kauma yawa mai tsarki mai albarka a ciki falamman sarafa lokacin da annabi sallallahu ta'ala sallam ya ƙara sallan na biyu ya ƙale ce mani limuta kallimu wannan mai cewa rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi wane ne qala ana sai ce ni ne ya rasulullahi ni ne ya rasulullahi yace ni ne ya rasulullahi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu bid'atan wa 30 malaka na ga mala'iku 30 da yan kai bid'u abinda bid'u ko bid'atu daga uku zuwa tara abin da ya wuce uku ya kai uku kuma bai kai goma ba eh wala bisa fi sijni bid asinin bid kenan ko bid ad ce na ga mala'iku talatin da ɗoriya suna gogoriyo yabtajiruna ha suna gogoriyon rubuta ladan wannan fadar da kai ayyuhum yaktubuha wani kowa na so a ce shi ya fara rubuta ladan wannan rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kowane mala'ika na gurin a ce shi ya fara rubuta daga cikin mala'ikun nan na ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko kuma a'a waɗanda suke masu halartar sallar ko waɗannan sayyahi da din ne ko waɗanne ne shine to ra'aytu bid'atan wa salatina malakan yattabirunaha suna gaugawa rubuta su ayyuhum yaktubuha awwalu wa zai fara rubuta ta farko saboda saboda girma na daraja na al'ummar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam komi zaka ga nasu na daban ne komi nasu na daban ne kuma ba wai ba wai girman nasu ba ne ta ƙashin kan a ba su da shi girman dai na mai girman ne shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam eh don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taibu ya ta ya ta ya ta fadin girma kuntum khayra ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kunan rasulu alaikum shahida saboda haka babu abin da za mu sai mu ta gode ma Allah gode ma Allah da da da bin Allah mu ta gode ma Allah da bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da son annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da girmama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi zai nuna ma Allah cewa mun gode ya ba mu manzon Allah mun gode ya ba mu babban ni'ima wadda babu irinta shine sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam
babu tumanina
a lokaci